Na'am.
Assalamu alaikum. Question ina nima game da abin ƙasarun ne. Ina na ina makaranta in na yi hutu kuma nakan je Nigeria kuma nakan raba hutuna nakan yi rabi a Abuja kuma nakan yi rabi a Bauchi to kuma in na gama zan dawo nan nima ina so in sanya maganin sallah.
Yar uwa ta ce idan ta koma hutu tana raba hutunta gida biyu. Wani a Abuja, wani a Kano, wani a Kaduna, wani a kaza. Na yi miki bayani. Kina da dama a matsayinki na ɗaliba ko ma'aikaciya. Rayuwarki yanzu a nan take kafin ki koma gida Najeriya. Da haka in kin je Kano ki kasarunki, in kin je Abuja ki kasarunki, in kin je Kaduna ki kasarunki. Sunanki matafiya. wani zai ce kwana nawa aikin kasar akwai sabanin malamai dangane da yin kasar kwana nawa ne wasu sun ce kwana hudu ne su imamu ahmad da su imamu malik kwana hudu kwana hudu banda imamu ahmad ya ce banda kwanan da kaje da kwanan da zaka fita imamu malik shi kuma ya ce da kwanan da kaje da kwanan da ka kwana hudu zaka takaita wasu kuma malamai suka ce a'a kasar in dai sunan ka matafiyi to za ka yi ta kasar har sai ka bar wurin suka ce an samu sahabbai wasu sun yi kasaru wata guda akwai wanda aka samu sun yi kasaru wata uku akwai waɗanda suka je suna kan tafiya ne ma ruwa ya tsare su a hanya sai da suka yi watanni suna jiran ruwa ya wuce kaga matafiya ne kafin kogi ya ɗauke sai da ya ɗauki watanni duk kuma suna yin kasaru da aka zance mafi inganci in dai mutum sunansa matafi yanzu kamar ɗan kasuwa da ya taho daga Najeriya ya zo zai sai sayan kaya zai je can zai je can zai sati biyu sati uku ya yi ta yin kasarunsa sunansa me musafir sunansa matafi sai ta yin kasarunsa wannan shine abin da malamai suka faɗa a cikin littattafai Allah tabaraka ta'ala ya ganar da mu Assalamu alaikum na wuni malam tambaya na akan karatu ne ci gaba da ɗaukan karatu kamar na addini haka yadda muka zo nan idan a ce kana so ka ci gaba da ɗaukan karatu to ta ya za ka fara bi saboda an ce batun kamar a ce islamiyansu ko masallatai ba kowanne ne ake so mutum kawai zaka je ka fara daukan karatu a ciki ba so akwai kamar irin recommendation din na inda ake yin ko a ce irin namu ko wani abu da ya kamata ka je ko kuma kawai ka zanna ka bari sai ka koma gida ko kuma irin inda akwai inda ake irin namu akwai recommendation wai yar uwa ne cikin ɗalibai take tambaya karatun addini suke so su wannan ni tambayar nan kun san me suke nuna mun kamar kungiyar ku ta ɗalibai ana tana da rauni ba ku da coverage sosai gaskiya tun da kaga yanzu ga ɗaliba ce mace ta ce tana so ta yi karatun islamiyya ko tana so ta yi karatun addini yaya za ta yi ni yanzu kaga ni ma ba ne inda a Najeriya ne sai in ce mata je ki makaranta kaza je guri kaza amma a nan ina ba da shawara wa kungiyar ɗalibai dan Allah zaman nan namu haɗuwar da muka ya zama ya amfanar da mu ko da ko is online islamiyya ne ku buɗe da sunan kungiyar ɗalibai tunda kuna nesa haɗuwar ku za ta yi wahala ku shirya wani online islamiyya a samu wasu malamai a cikin ku da suka san addini a yi creating online islamiyya da za a rinka duk ranar kaza lokaci kaza a karanta littafi kaza a ba wa ɗalibai dama su yi tambaya ko wanda zai karanta littafi ya karanta za ku iya yi kun fi ni ilimi akan technology ku kirkira da sunan ɗalibai masu karatu a Turkey ku kirkiri online islamiyya don Allah ku taimaka nan da wata biyu wata uku mu ji cewa kun kirkira ku taimaki irin waɗannan matan da suke zuwa suna so su samu ilimi Allah ya muku albarka na malam wannan yana tambaya kamar wanda suke kawa hawa Turkish Airlines yawanci tafiyan su da daddare ne mutum zai yi sallah asubahi a jirgi kwarai kuwa dawan za ka yi alwalanka ka duba lokacin sallah a sama kake a ƙasa ne kai alwalanka kana zaune akan kujera kai sallan ka ima'an ba wani uzuri mutum wai yana cikin jirgi wai bai zai sallah ba wai sai ya zo ya cire kayansa ya je immigration sannan ya sallah tun a sama kai sallan ka ya halatta na bismillah fahimtarsa ne ya faɗa haka haka ya fahimta kuma ni ma sai na maka bayani na ce maka Sheikh Muhammad ibn Salih Al Usaimin babban malami a ƙasar Saudiya an masa tambaya ɗalibai sun tambaye shi ya ce ɗalibi ba matafiyi ba ne kuma yanzu kai bari in tambaye ka kai dan Allah matafiyi ne dan Allah kai ba matafi ba ne duk duniya littattafan da zaka duba da suka ce a kasaru sun halatta a kasaru ne ga musafir idan kai ɗalibi ka liƙa wa kanka sunan kai matafi ne sai ka je kai kasaru amma in dai ka yadda kai ba matafi ba ne kai mazauni ne na gida a nan ba za ka yi kasaru ba wato ni wato hadarin duk abin da ya shafi sallah kar kai wasa da shi ka ɗauki garanti ɗin wallahi kar ka je jefa ka a saɓani ka samu matsala saboda wanda ya baka fatawar kaga lokacin da zaka bada amsa fa baya nan an fahimce ni kuma you can do your further research waye yake yin kasaru matafiyi ne yake kasaru ko ba matafiyi ba matafiyi wanda yake sunansa matafiyi shi zai kasaru ɗalibi da yake karatu yake zaune sunanka matafiyi in kai matafiyi ne what is the essence of giving you a resident permit na'am kai kuna son arha wallahi kai da mun kasarun ce ta kawo ka kaga zai tafi ko dai mun kasarin ka zo yake na'am ba komai sai su gyara shikenan ku gyara wallahi shefun ku alheri na malam wanda baya baya kusa da masallaci idan ku biyu ne ko ko uku a unguwa ko a daki sai ku rinka yin jam'in ku wannan rashin hada sahu dan kun zo kun tarar da mutanen kasar ba su hada sahu bai kamata ku ki hada sahu ba shikenan in sun cire a cire sai ka yi tsaya inda Allah ya tsaye da kai ba kai kai kai ka hada ba amma lalle ana buƙatar hada sahu Allah ganar da mu na malam hoffi ko takalmi duk safa in dai safa jaurab ake cewa safa safa ce safar da take mai tsawo ta kawo nan da wanda take ta kawo iya idan sawu kamar huffi duk ya halatta a yi shafa a kansu safar da aka ce ba za a yi shafa ba mai yankakken kugu a wannan diddige wanda nan din yankakke ne a buɗe kenan kaga ba ta rufe kafa ba amma yanzu kamar huffi kaga huffi ma iya nan idan sawu ne da haka duk safa irin gajerun safan nan duk ya halatta a yi shafa a kansu irin wannan kamar iya idan sawu za a ganta duk ya halatta a yi shafa a kanta almuhim dai ya rufe ma'alwalanta ko bai rufe ba to in bai rufe ma'alwalanta ba ba za a yi shafa akai ba in kuma ya rufe ma'alwalanta to za a yi shafa akai kuma maganar rashin kauri sunansa dai safa kawai kai shafa akai na'am kai harkar safan nan ta mu ka da Allah na'am ban ji ba wanda suke me kiran iyaye subhanallah to naji gaskiya ne wannan babbar tambaya ne an taba mun irin wannan tambaya a Sudan a Razi University ko wata rana cewa ɗalibai da suke karatu a ƙasashen waje wasu suna da ɗabi'ar yi wa iyayensu ƙarya su karɓi kuɗi an ba shi kuɗinsa ya kashe ko bukatunsa ya ƙarar da su yana buƙatar kuɗi ya ga cewa ba za a ba shi kuɗi ba tunda a lissafi ne ake ba da kuɗi sai ya kira ya ƙarya kai ma ka ce ya yi ƙarya ba sai na ba da fatawa ba yi duk wanda ya ƙirƙiri abin da ba haka yake ba ba genuine bukata ba ya karɓi kuɗi a wajen iyayensa soft ne ya karɓa kuɗi ne na haram saboda kaga ba kai ɗaya bane akwai mamanka akwai ƙannanka akwai yan uwanka kuma an riga an an ware maka necessary needs ɗinka ainihin kuɗin da kake da bukata za ka rayu an ware maka sai kai managing ba dole ka samu ɗari bisa ɗari ba ka zo ka sai babbar waya ka so ka sai kaya kaza ka so ka sai kaya kaza kai ƙarya karɓi kuɗi wallahi haram ne kar ku yi kuma maganar cewa wai ai kuɗin uba ba a sata ko kuɗin uwa ba wallahi ana yi da satar uba da satan uwa da satan makoci duk sunansa sata Allah ganar da mu na malama me tambaye ki bismillah ina jin ki maganar sallar juma'a da ake a nan kasar eh na farko dai malama ka'ida ne a shari'a in dai an kira sallah mutum yana masallaci zai iya yin nafila amma kiran sallan juma'a da liman yake kan mumbari to a shari'a ba a ce ba mazhaba mafi inganci ba a ce liman ya kiya fara hudu ba sai an gama nafila ba ai daman kun riga kun yi nafila ku da za ku shigo masallaci da haka wannan jinkiri da za a jira bayan an kira sallar juma'a na'am okay kiran sallah in farko da na biyu a ya halatta ya halatta wannan ai liman bai hawa dama abin da zai hana a yi lokacin da liman yake hudu ba kana zaune to ba za ka kirkiri sabon aiki ba tun da daman kana zaune zai same ka amma lokacin da liman ya ya fara huduba kai kuma kana shigowa to ko da yana huduban za ka yi nafilan ka kafin ka zauna saboda manzo Allah ya ce idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn ko yarka rak'atayn in ɗayan ku ya shiga masallaci a wata riwayar ma wal imamu yakhutubu liman yana huduba to kada ya zauna sai ya raka'a biyu kenan ba wanda ike zaune ba daman a'a wanda itarar da liman yana hudu ba shi kuma yanzu ya shigo to ba zai zauna a masallaci ba sai ya gaisuwan masallaci shi masallaci ba a zama a cikin sai an gaishe shi kin fahimce ni eh shine dai ma'ana wanda liman yana kan mambari sai sun yi me suke karawa ehe eh okay to ina zuwa shi lokacin liman din yana ina idan liman yana hudu ba to baya kanka kai wata nafila in kuma liman bai fara hudu ba ba to tunda bai fara ba me zai hana ka kai nafilan daman in yana hudu ba tunda bai fara yi ba dama ai kai an kafa ma doka ne yana kan hudu ba ka saurare shi a lokacin ba abin da aka dora maka na ibada ka yi in ba sauraron hudu ba ba to amma tunda baya hudu ba kenan zaka yin sallar nafilan na'am eh to naji to ita ita me tambayanta anan me damuwarta okay ba hudu ba bane okay na'am bismillah eh ku dan taimaka mu dan shafa fatiya na'am eh akwai abubuwan da ba su hana ka ba mutum sallah kun san ƙasa ta bambanta mazhabobi sun bambanta fahimta kuma ta bambanta alhamdulillah musulmi ne su suna da different understanding akan wasu abubuwa sabanin naku cewa da sun idar da sallah sai su tashi su nafila ba su askar kai ai bai zama dole akan ka kai ba zaka iya tsayawa kai askar ɗinka shi ma ba ra'ayi ne ai su suna yi to kai ba dole sai kai ba kuma wannan ba zai sa ka ƙi zuwa kai sallah tare da su don suna wannan ba ko yanzu ko yanzu a maka a madina in ka je umra ana idadda ana idadda assalamu alaikum akwai wanda za ga tun ta tashi sun mimmiƙe ba su kadai bane fahimtar su ce haka amma abin da ke daidai shari'a cewa ta ana idan sallah kai azkar bayan azkar sai kai addu'an ka daka wannan kai hana ka zuwa jam'i kar kai asara jam'i gaskiya wallahu alam na malam wai bacci sallama tare da liman suke shikenan tunda suna sallama tare da liman kai ka san cewa manzon Allah ya ce mana idan idan kabbara al-imamu fakabbiru idza qala sami Allahu liman faqulu abinda shari'a ta ce sai liman ya faɗa ka faɗa da ka za ka jira idan ya yi sallama kai sallama ƙwarai ko da gaske in dai ya yi guda ɗaya in ya ce assalamu alaikum ko da bai ta biyun ba za ka iya yi na malam eh kai idan kabli ko ba da ta sai sake sallah to gaskiya sai dai in limamin ma'aikacin gwamnati ne ba ba malami ba ne gaskiya kuskure ne eh na malam kuskure ne wannan malam na ba a barin sallah saboda sanyi ba a bari kai fa ka faɗa yanzu to ba sai ka rike alwala ba ka rike alwala kuma akwai ruwan zafi ai malam akwai ruwan zafi almuhim bai halatta ka jinkirta ka kika yi sallah sai ka hada wata da wata saboda sanyi ba bai halatta ba an ji ba ko minti ɗaya ne na'am kai ne na ƙarshe na'am eh malikiya da ahmad tabbas eh wannan haka ne shi yasa na ce akwai bambancin mazhaba da bambancin ƙasa kai sai kai abin da ka yarda da shi ka aminta amma ba zai sa ka ibin sallah ba gaskiya to jama'a wanda yake da tambaya sai ya bari private sai ya zo ya tambayar sa musallan mutane insha Allah me karin kai ne shugaban ɗaliban to bismillah zo shugaba shugaba kujerarka Assalamu alaikum. Ni dai sunana Umar Salisu Indabawa. Na karanta software engineering a Atlas University. Karin bayani shine akan shawarwari da malam ya bayar. Ba abin da za mu ce a kansa sai dai Allah ya saka wa malam da alkhairi wannan shawarwari da nasihohi da malam ya yi sun sun me yake da sunan Hausa ya gudu za a iya rubuta su da ruwan zinare ba ƙananan gwalagwalan nasihohi malam ya mana ba ƙarin bayani na shine gaskiya a matsayin mu na ɗalibai muna fuskantar ƙalubale ɗaya biyu babban ƙalubale shine ga baki ɗayan mu mostly idan aka ce an kira wani taro ko da ba physical taro bane ba ko da online za a yi zaga akwai wanda ba sa attending kuma wannan abubuwan irin zuwan mutane yana ƙara mana ƙarfin gwiwa yanda zaka ga oke mutane suna ganin abin da kake yi to bari a ci gaba amma rashin wannan halartar tarurruka da ake yi to wallahi yana kashe mana gwiwa da sauransu sai kuma abu na biyu shi ma dai taron ne za ga za mu kira taro ko da ba wai taro ba ne na karatu ko na abu taro ne na irin a haɗu a wasa da dariya da sauransu da ɗaɗɗe mai wukewa tun da muna nesa da gidaje da iyalai da sauransu to shi ma dai za ga mutane ba sa zuwa to kuma ina so in yi wa malam bayani akan ayyukan da muke yi to ita kanta ƙungiyar ɗalibai an ƙirƙire ta ne sakamakon wasu kalubale da muka fuskanta a na ƙasar turkiya musamman yadda malam ya bayani idan ɗalibi ya zo akwai kalubale kala-kala na farko nan kasar ba turanci suke yi ba mu kuma a najeriya mun saba da turanci da sauransu akwai language barrier abu na biyu yanayin karatu wasu mu daga nan wasu mu anan suna karatu da yaren nan garin ne wasu kuma da turanci shi ma wannan kalubale ne to wannan da wasu akwai kuma igama da muke yi kamar yadda ina son ɗan ƙarin bayani akan maganar malam ta kasaru gaskiya da ni ma ina kan fahimtar a yi ƙasa da sauransu sai kuma daga baya nima da kaina na zauna na yi tunani na ga to ai mu yan gari ne tunda a yanzu in kai laifi aka kama ka duk doka da za ta aiki a kan ɗan ƙasa kai ma za ta yi aiki a kanka in ba fata ake ba in prison za a je kai ma za ka je ka ɗau adadin shekarun da ko hukuncin da aka yi ma ka fito ka ci gaba da yi kun ga mu ma ana kallon mu ne a yan ƙasa ba wai baƙi ba ko in ce matafiya kamar yadda malam ya yi bayani to ina ga magana bayanan da malam ya ai kowa dai ya fahimci me ake wannan ko kasar babu ita wadan ji nomo kasar to abu na gaba shine a cikin aikan da muke yi gaskiya malam abubuwa suna ci mana tuwa ƙwarya musamman mu da muka fito daga ƙasa daga garuruwan arewacin Najeriya za ga ta kowane bangare ta kowane fanni an wuce mu bangaren ilimi mu ne a baya rashin eh, rashin ilimi ya yi yawa ko da intanet da ya zo mu maimakon mu yi am- mu ci gajiyar wannan intanet din abin ya kasance kawai sai dai ka ji ana cewa wance ta- wane ya saki wance ko jibresh ya yi kaza ya saki matarsa iya abin da muke tattaunawa kenan alhalin yan uwanmu na kudancin najeriya da sauransu za ga suna abubuwa na ilimi na ci gaban juna da sauransu to wannan yasa muke ta kokarin mu ga ya za a yi mu canja wannan narrative din in an ce in ni na ce ai Hausawa ba mu da haɗin kai kai ma ka faɗa to yaushe gyaran zai zo kenan kamar yadda malam ya faɗa mu dai mu mu ne ɗalibai ko mu ne matasa goben dai a hannun mu take kamar yadda malam ya faɗa su iyayen mu sun yi nasu mu mu muke da shekaru a nan gaba wani shekara ɗari saba'in hamsin da sauransu Allah kaɗai san ya adadin shekarun da muka ɗebo to muna ƙoƙarin mu gyara wannan kuma again akwai yadda muke ƙoƙarin ai- wayar da kai a nan da Najeriya musamman nan ƙasar Turkiya tana ba da scholarship wanda za take ɗaukar nauyin ɗalibai su zo daga ƙasashe daban-daban wanda za ka zo kai karatu kyauta tun daga kan kuɗin tiket visa komai su za su yi ma tun daga najeriya to muna ƙoƙari insha Allah nan da goma ga watan januwari za a bude application ɗin za mu yi bidiyoyi insha Allah su masu malam za mu sanar da su a sanar da yan uwa su apply saboda za ka ga akwai yan uwa mu kamar da nake faɗa na kudanci da sauransu suna kokari su ci wannan gajiya abubuwa wanda mu mutanen mu za ka ga gaskiya wasu jahilci ne za a ce ba su san da abun ba amma da yawa idan aka apply din kuma aka cika ka'idoji alhamdulillah ana samu kuma idan mutum ya zo akwai damammaki masu dimbin yawa to wannan insha Allah sai magana ta kusan ƙarshe da zan ce shine akan haɗin kai haɗin kan yana da matuƙar muhimmanci mallam akwai ina kawo ma ƙara dukan mu gaba kiɗa akwai wanda zaka ga ana tare ana wasu ɗalibai wasu 'yan kasuwa wasu ma'aikata wasu waye sai ka ga wani baya shiga harkar wani sai ce ai ai a ƙasar waje ake ƙasar waje ai kowa rayuwar su yake kuma wanda ni gani nake wannan ai ba dai- ba daidai bane ba in kamar yadda malai ya faɗa in kayi creating boundaries in ka mutu wannan dai wanda baka yi wa magana dai su yan nan garin ba sa bambancewa kai baki ne su dai za a kira mu za a ce ga can dan uwanku ya mutu ku je ku ɗauke shi da sauransu ko bai da lafiya to ina ba mu ina ba mu kanmu nasiha cewa dan Allah mu taimaka mu yi kokari mu haɗa kanmu idan an ce za a yi taro kakka sa girman kai kakka ga wannan wanda suka haɗa taron kakka kalle mu mu dama ba mu kai ba ka duba me manufar me muke so mu cimma kuma insha Allah malam muna nan muna kokari muna kokarin hada kai da kungiyoyin dalibai na a nan Cyprus muna ta magana da su da sauran jihohin kasar Turkiya insha Allah nagode Allah saka da alheri yanzu muka san akwai shugaba Allah saka da alkhairi wannan shine abin da za mu rufe a ƙarshe ya faɗi magana mai muhimmancin da na so in da tunatar da ku akai a gurguje maganar barin mu a baya ko ku yadda ko ba ku yadda ba mu dai ɗalibai yan arewa a baya muke ba na so in ce zero akan harkar fita karatu ban so in faɗi haka amma wallahi akwai buƙatar awareness kuma akwai buƙatar ku tallafo yan uwanku ku agaza musu Idan ana zuwa nan ƙasar a yi karatu saboda ana biyan kuɗi, akwai waɗanda suna da kuɗinsu amma ba su da hanyar da za a ma jagorance su zo su yi karatun da kuɗin, saboda ba hanyar na ɗaya kenan. Na biyu akwai 'yan damfara da yawa da suka shiga harkar sama wa mutane admission, su ta cutar mutane suna karɓan kuɗi ba sa ba da admission ɗin. Shi ma duk ƙalubale ne da ya ku gyara. Na uku akwai 'ya'yan talakawa masu ƙwaƙwalwa da basira kuma ƙasar da kuke ciki tana ba da dama ga waɗannan amma kuma rashin haɗin kan da damuwa da ƙasarku da kishin al'ummarku ba za ku wayar da kan mutane su rinka shigowa su ce wannan moriyar ba ku yi ƙoƙari ku yi creating wani abu da za ku taimaka alaƙalli da sunan ƙungiyar ɗalibai ku shigo da ɗalibai uku hudu wanda aka ba su scholarship alaƙalla ku shigo da ɗalibai goma sha biyar ashirin wanda za su biya kuɗin makaranta at least ma a jagorance su idan ka je abuja foreign affairs da inda ake karɓan bizojin nan in ka je layin karɓan biza sai ka tarar da yaro matashi ɗan kudu guda saba'in tamanin a gabanka kafin ka samu yaro mutum ɗaya musulmi bauchi wannan yaron ya je abuja ya kwanaki ya je karɓan bizan uk da kansa ya zo yake gaya mai ya ce shi abu ya ba shi mamaki kwana biyu ya je yana zuwa zai tamfirin zai yi waye zai yi waye amma duk layin da ya tara gaba ɗaya gaba ki ɗaya a abuja ne amma bai ga mutum bahaushe guda ɗaya ba sai ya kirga mutum tamanin saba'in in ka je minister of education buga takardu a attestation na takardu ba mu ba ne in ka je foreign affairs din dai za ka bi layi ka je ka ana ban takardu ina yaran mu samarin mu an ba su da faɗan daba a Kano da ɗaukan wuka an ba su bindiga an ba su kwacen waya wallahi abin da ake kenan wallahi abin da yake faruwa kenan da shan wiwi da shan kwaya da haka wannan ma ku rubuta ku ajiye kuma waɗannan da kuke gani yanzu zan shiga jirgin nan da zan taho jirgin ku na Turkish akwai yara matasa duk da muka taho da su majority ba ku bane wani zai tafi Ingila wani zai tafi India wani zai tafi America wani zai tafi wani transit wani ya shigo nan duk yawanci babu mu ba mu bane kuna ina muna ina wayewa wannan dan jaridan nan bawan Allah Malam Nasidiku yayi maganganu anan muna da matsaloli da yawa wayewan ma al'umma suna bukata a wayar da su ni dai ina fatan Allah ya sa ku ji zafin waɗannan maganganun da na gaya muku saboda ni fahimta ta ba wai kawai mu zo mu yi ta wa'azi mu ce wa mutane Allah ya ce annabi ya ce kuma mu mantar da su duniyar su ma ba su iya gyara ta ba in kuka samu duniyar kuka rike gwamnatin shine za mu iya yi wa addinin aiki ai da haka ku tsaya ku shirya ku gane ku taimake yan uwanku kuma kar wani ya rena kansa shi kadai ma zai iya biyan bukata insha Allah ta'ala ina muku fatan alkhairi kuma Allah ya sa mana albarka so za mu yi addu'a insha Allah ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين Allah ya sa mana albarka a rayuwarmu Allah kuma ya fi mana kurakuranmu duk wanda ya zo karatu wannan guri Allah ya bashi nasara Allah ya sauƙaƙa muku duk abu mai wahala Allah ya sa ku ji jarabobinku Allah ya sa ku gama lafiya ku koma ƙasashenku wanda suke zaune a wannan ƙasa suke aiki Allah ya yassare musu Allah ya sa hale musu Allah ya tsare musu tarbiyyar iyalansu da 'ya'yansu kuma da wani abu mai kunci Allah ya yi musu muna fatan kuma wannan zama da muka yi da haɗuwa da muka yi Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka ba mu ikon gyara kurakuranmu daidai dinmu Allah ka ba mu ikon rayuwa a kai duk wanda ya kashe lokacinsa ya fito cikin wannan kankara ya fito ya kashe lokaci da wuri mai nisa Allah mai da shi gida lafiya kuma ina da jaddada muku godiya ta a gare ku ban taɓa tsammanin wallahi za ku zo ku haɗu a wannan kankara ba don wallahi ni ma da ba zan zo ba saboda na ga kankara ta yawa wallahi to na ji daɗi kwarai kuma na kun bar legacy sosai na fahimci abubuwa da yawa wallahi da ban fahimta ba na gode kwarai Allah ya girmama ku Allah ya taimaka muku Allah ya sa mu gama lafiya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh